الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر عشرين دا أكو قوة شعبان jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shekara 1446 wanda ya dace da 22 ga wata biyu shekara 2025 ci gaban darasi akan ulumul qur'an a wannan littafi mai albarka mai suna al-fara'idul jalila wallafar shaikhu al-ustaz abdullahi gwandu rahimahullah wannan darasi shine na sha biyar kuma muna nan cikin babi na hudu albabun rabi'u fi ma ya ta'allaku bi talimihi za mu tashi a shafi na ɗari daidai a baiti na ɗari da saba'in da bakwai to الشيخ عبد الله رحمه الله يتي لكنه أباه في الصداق جازت إجارة على اتفاق في كونها جعلا على الحذاك ثلاثة الأوجه ذو اتفاق في الحل عينت ووقت توجد وليس في إعطائها تردد كعلم الصبي شهرا بكذا مجاعلا أو كل شهر فحذا إجارة وهو في الاختيار أقل الصبي فيه بالخيار ليس له الخروج قبل الأجل إلا حلا شيء له كالجعل كذا الولي لا له إخراج صبيه وإن بدا اللجاج فكل ما سمي عليه فهذا إجارة بذاك والجعل بذا إلا لمن قيل لكل شهر كذا فذاله نصيب الأجر متفق المنع معين الأجل وأجرة لكن تردد حصل فيها كآجروه شهرا بكذا إن حصل الحذاق أو لا نبذا فإن عرى فأجر من قد ماثلا ما لم يفق ذلك ما ما لم يفق ذلك ما سمي له to baitocin suna da tsayi shekhu abdullahi idan ba a manta ba ya tattauna matsala wadda ta shafi ko yadda alkur'ani wato ta fuskar jinga mutum ya zo ya ce maka wane ina son ka koya min ƙur'ani ko ka koya ma ɗana alƙur'ani sai ka ce to nawa za ka bayani mai jinga kuma me kake so a koya masa so kake a koyar da shi ya iya karantawa ta juwidan ko da bai haddace ba ya zama dai yana iya karanta bakin ƙur'ani daidai yana iya tilawa yadda ya kamata ko ku wani abu kake son in haddatar da shi daga cikin alƙur'ani kila hizo biyar ko goma to amma nawa za ka bani to shi ne shekhu abdullahi a darasin da ya gabata ya tattauna saɓanin malamai a ƙarshe dai ya rinjayar da cewa zancen al'imamu malik cewa ya halatta a mutum ya karɓi kuɗi a matsayin jinga akan wani abu da zai koyar da wani na alkur'ani saboda hadisi da ya tabbata karara a cikin sahihul bukhari inna haƙa ma a khastum alaihi ajaran kitabullahi mafi cancantar abin da za ku riƙe kaga ajaran kuɗin jinga a kansa shine littafin Allah da kuka koyar kaga wannan nassi ne karara to shi yasa halatta shi din ya zamo zance wanda yake ingantacce to sai a shekhu abdullahi ya tattauna wata mas'ala shin idan za ka yi aure za ka aure mace ka zo wajen bayar da sadaki ba ka da kuɗi to ya halatta ka ce to zan koya miki wani abu na alkur'ani a matsayin sadaki wannan matsala ce da aka yi saɓani a kanta muna da masaniya da matar da ta zo wurin annabi sallallahu sallama ta ce na bayar da kai na gare ka ya rasulallah to annabi dai bai ce mata komai ba ƙarshe wani na gefe sai ce ya rasulallah in ba ka da bukata da ita ni ka aura min ma'ana ina son ta ni sai annabi ce to shi ke ka wani abu na sadaki sai ba da komai sai ce to kaje dai ka dan lalabo wani abu eh ko da zobe ne min haridin eh wannan karshen eh abin nan kenan ba ma na azurfa ba ko na zinari a'a na ƙarhe wanda ba ya da wata kima sosai ya je ya lalaba ya lalaba ya ce ya rasu da ban samu komai ba eh sai annabi ya ce to shi kenan akwai wani abu tare da kai na alkur'ani ya ce eh na haddace kaza da kaza da kaza ya ambaci wasu suwar sai ce to je ka koyar da ita wannan shine sadakinka daga lokacin da ta iya wa'annan surorin to ka biya sadaki to kan wannan sai wasu malamai suka tafi kan cewa ya halatta koyarwa ta zama matsayin sadaki saboda abin da wannan hadisin ya tabbatar amma shi al'imamu malik bai yi aiki da wannan hadisi ba eh to shine mala yake magana anan yace lakinnahu sai dai shi al-imamu malik da aka ce zancensa shine ingantacce abahu fi sadaqi ya ki a karbi sadaki a matsayin koyar da alkur'ani ya ce shi bai gamsu da haka ba yawwa saboda shi aurensa dole abinda za a bayar dole ya zama wani abu ne wanda yake ko kuɗi ko kuma kayan kuɗi abinda misali da za a ce ana sayansa za ka iya sayarwa eh to shi kuma har da alkur'ani da allah ya baka ko tajwidinsa kaga ba za ka iya sayar da shi ba yadda za ka ɗauki har da sai ka ce to ba na miliyan kaza je ka riƙe har da kaga wannan ba zai yi ba to sai ce amma in kuɗi ne za a baka ba sadaki za ka biya ba to shi ne ya ce ya halatta amma sadaki dai bai karɓa ba duk da dai ra'ayinsa a nan kuma ba shi ne mai ƙarfi ba abin da ya fi ƙarfi shine ya halatta ɗin sharaɗi kawai ya zama ita ta yarda ta yarda sauransu to jazat ijaratan alattifaƙi ai jazat jazat ujuratu za ka kaddara ujura a matsayin fa'ili ko jazat ujuratu ta alimil ƙor'ani ijaratan ijaratan sai ya zama matsayin hali ya halatta a karɓi kuɗin jingan koyar da alƙur'ani a matsayin jinka shi ne ba ni kaza a kaza zan baka a haka dai har ka ga cewa an cimma wani abu wanda kake ganin zai daidai zai biya wahalar da za ka yi to wannan shi ne jinga alattifaƙi to wannan halat ne bisa ga ittifaƙin su malaman madina su yake nufi da ittifaƙin ba yana nufin dukkanin malamai ba to ai a baya al'imamu abu hanifa ya saba da wasu to shi kaga alattifaƙi yana nufin ittifaƙu ahlil madina waɗanda al'imamu malik ya same su su suna halatta cewa ya halatta malami na alƙur'ani ya karɓi kuɗin me yawa kuɗin jingarsa to haka duk wani abu da yake da alaƙa da alƙur'ani malamai sun ce ya halatta duk wani abu da taimaka ma zai ka fahimci alƙur'ani kamar koyar da hadisi da iliminsa ko koyar da shi ulumul ƙur'ani ko koyar da shi harshen larabci misali eh to duk wannan al'imam malik ya ce halatu ne in dai ba wai kai kaɗai a cikin gari ba misali kuma kai kaɗai adda wannan ilimin eh tunan kaga wajibi ne ka bayar da shi don bai halatta a gari a ce babu masanin ƙur'ani ba ko ba masanin tafsiri ko ulumul ƙur'an ko fiƙihu ko hadisi ko larabci dole ne a samu to in yanzu kai kaɗai ne to wannan dole ka koyar da shi gwargwaron abin da kake iyawa an gani amma akwai wasu su ba suna da wannan ilimin to wannan kana iya cewa ba kai sai an biya ka amma in babu to ba za ka ce kuma dole sai an biya ka ba tunda kai ɗaya Allah yawa wannan baiwar ko ba haka ba eh to ittifaqin su fi kauni hajulan a lokacin da jingan na ta zama matsayin ju'uli alju'ulu a wurin malaman fiqihu shine ka ce mutum ka sa mutum yayi maka wani aiki sai ka ce to zan baka kaza eh zan baka kaza ba tare da an ayyana wani ajali ba amma dai za ka ayyana za ka yanke wani abu ka bashi kamar misali ka ce to wane barayi sun sace min waya to za ka kai min tirakin in an ga wayan nan zan baka dubu ashirin ko talatin ko hamsin eh to wannan ju'uli ne duk ranar da ya gano wayan nan to za ka bashi wannan kuɗi sawa'un ranar nan ya ganta kowansa haki eh shi kuma bai da ko sisi ko kwana dubu ya yi an gane bai da haƙƙin komai bai cancanci ka bashi komai ba sai ranar da ya gano wannan waya ɗin in yan nema yan nema yan nema yan nema ba ta gano ba to bai da waya ce to gaskiya na wahala eh ai na je gari kaza ai na sa kudin waya kaza ai na kashe kaza saboda haka sai ka biya a wannan ba daidai bane bai da ko sisi shi ka'idar ju'uli kenan abin da aka ce ka samar da shi to baka cancanci komai ba sai mi yauwa duk wahalar da zaka yi kai zaka ɗau nauyin kanka kai zaka ɗau kai za ka nauyin kanka ko kace da mai gina rijiya wani zo gidana ka tona min rijiya a can maruwa zan baka dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin da shi ma bai da ko sisi sai ran da ya can maruwa in ranar na ya can maruwa to sai ka bashi kuɗin shi in kwana ɗari ya yi yana tono bai can maruwa ba bai da ko sisi duk wahalar da ta ban- ta banza ta ji'uli ne ba shanga ba ce eh in kuma ya tona ya tona ya tona ya ga alamun babu ruwa to shi kenan sai ya sallame kai ne eh tunda yanzu rami ya tonawa ba rijiya ba Kaga, ya gini ma gida banna baya ba da ya za a ce kuma ka biya shi a wannan duk jahilci Eh, sai dai ka ce to wane eh zan ara ma kaza in ka cimma ruwa sai in cika ma eh Eh, a matsayin wannan bashi ba matsayin wani bangare cikin kudinsa ba a'a zan ara ma kaza don ka ci abinci ka sai kaza ka sai kaza in kuma ba a cimma ruwa ba ka maida min kuɗi na to wannan ya halatta Eh, ba ya da komai ji'uli ne Eh, to sai malamai suka ce shi alkur'ani da za a yi jingarsa in aka yi shi ta fuskar ji'uli shi ya halatta ko bai halatta ba to shi ne za a yi bayani shi ne ce alal hizaki a sa sharaɗin cewa fa yaron nan sai ya goge ya ƙware eh in haddace sai ya zamo ya haddace hadda mai kyau Mm? in kuma iya karatu ne ya zamo yana iya taɗabiƙin shi yadda ya kamata eh alhizaku shine gogewa akan abu almaharatu ala shay'i eh to in an yi shi ta fuskar ju'uli salasatul aujuhi to akwai fuskoki guda uku kuma kowace fuska da nata hukunci to su ne malam zai mana sharhinsu zuttifaki akwai fuska ta farko alwajahul awwal fuska ta farko wannan shi ra'ayi ne wanda yake ma'abuci ittifaki ne a wurin malaman madina akan halaccinsa sun ce ya halatta a yi shi to ga yadda yake shi ne ce filhilli ittifakin nasu sun yi shi ne akan cewa halatta ne Eh, suka ce uyyanat ai uyyanatil ujratu idan an ayyana abin da za a ba shi malami mai koyar da alkur'ani kila a ce za a ba shi dubu hamsin ko dubu ɗari eh yawwa kada a ce mai ɗaya koyar da yaro shi kenan duk abin da ya kamata ah, a yi mani ta ɓangare na zan maka to wannan ba daidai ba ne sai ya faɗi abin da zai baka wa waƙatun tujadu kuma a sa lokaci eh koya ma yaro na kaza eh hizifi biyar ko goma an gane zuwa wata goma misali ko shekara ɗaya to sai an ayyana lokaci sannan sharaɗi na uku walaisa fi i'ta'iha taraddudu kuma babu wani kwankwanto kai- ko kai da komo wajen bayar da wannan kuɗin jingar da an kai magana cewa za a baka in akwai wani abu da ka nuna cewa akwai taraddudi to suka ce bai halatta ba eh to idan an samu waɗannan sharuɗa uku an ayyana abin da za a bayar an ayyana lokacin da ake so ka koyar da wannan abin Mm? sannan me ba taraddudi wajen bayarwa to shine ina misali a shekhu abdullahi ya ce kamar inda mahaifi ko waliyin yaro ya ce ka allimin sabiya shaharan malam algata malam eh, ka koya ma yaro na ka koyar da yaro na wata ɗaya alƙur'ani bi kaza zan baka kaza eh zan baka dubu ashirin ko dubu talatin amma muja'ilan zan zamo maka mai sanya maka ju'uli mana zan yanke maka wani abu cikin dukiyata in baka Mm. to wannan a ju'uli ne saboda haka idan cewa ya ka koya masa juzo amma eh yau algata malam cikin wata ɗaya ina son yaro na a koyar da shi juzo amma kuma ya goge zan baka dubu ashirin ko talatin to wannan ju'uli ne eh ju'uli ne saboda haka in Allah ya taimake ka kila ka iya koyarwa koyarwa na da hazaka kila cikin sati biyu ma ya iya to shikenan ka cancanci wannan jingadi ba dole sai an jira watan ya cika ba in kuma wata ya bai iya ba to ba ka da ko sisi duk wahala da kai ta tafi a iska au kulla shaharin sai ce kuma a akara makallahu so nike ka koya ma yaro na juzu'i biyar ko goma amma kowane wata zan baka dubu kasa kila zan baka dubu goma an gani yauwa amma so nake daga nan zuwa wata goma kila kamar ya ce zai ba da dubu ɗari ko wanda wata dubu goma goma to shi ma ji'uli ne eh to fahaza ijaratan kaga wannan ya bi salo na fuska irin na jinga eh inda ya zamo salo irin na jinga ta yadda idan ka kammala za a biya ka abin da aka ambata sannan uban yaro bai da damar da zai cire yaro ne daga makarantarka kamin wannan ajalin da kuka yi ittifaki ya cika bai ce ala gafata malam to ni dai na fasa zan canza ma yaro na makaranta to in yayi haka to kenan zai baka duk abin nan da aka ambata in dai ba wani dalili an ka samu na rashin tarbiyya kila daga wurinka ba wanda shari'a ta ba shi dama ya cire yaro ne daga makarantarka a'a shi dai bai da wani dalili kawai da yana son ya canza ma yaro ne makaranta ko uzuri ya gitto mai zai bar gari shi da ɗayanai to kaga dole sai an cire yaro eh to anan zai baka kuɗinka to ta wannan fuska yayi kama da ju'uli bai cewa to ai tun da dai a maka Allahu ajalin bai cika ba sannan yaron nan kuma abun da aka ambata bai iya ba to ba zan ba da ko sisi ba ko kuma dai barin dan yi ma ihsani a abin nan da an ka ambata ko dubu nawa ne sai mi sai ya biya ka abin ka to ta wannan fuska ya kama da ju'uli to wa huwa shi malami fil ikhtiyari aqal as-sabi fihi bil khiyari to kamin ya fara koyarwa yana da damar ya ce to wane yaron nan naka ban san shi ba ban san yanayin kwakwalwarsa ba saboda haka sai na je na jarraba kwakwalwa ta shin abin nan da ka ce a koya mai wata kaza yana iya haddace shi tunda abin yana da alaka da kaihin basira kaga in takwali ne balidi to abin da ya kamata a koya cikin wata biyar sai ku shekara kuna wahala eh ana samun irin su ko yawo to malami yana da damar ya ce a bashi kwana biyu ko uku ya je ya jarraba kwakwalwar yaro in ya ga yana iya haddace abin nan da za aka ambata shikenan in ya kuma aka gaskiya akwai matsala wannan rigima ɗaya za mu yi sai ce to aka rawa galla a nema mai wata makaranta abin da ya yi ƙarhi na eh to idan aka samu yarjejeniya tsakanin mahaifin yaro da malami an gane yawa ga yaro na koya masa jizo amma wata ɗaya zan baka dubu ashirin ko talatin to laisa lahul khuruju qabla al-ajali shi malamin nan bai da damar ya ce ya kori ɗalibin nan kamin cika wannan lokacin ko kuma ya ce ya cire yaron daga makaranta ya ce ya fasa to malami bai da wannan dama saboda yarjejeniya ya ce aka yi ƙabalar ajali kamin cika ajalin nan illaha in kuma shi malamin nan ya nace shi dai wallahi yaron nan sai ya bar makarantar nan to la shay alahu ko sisi bai da eh kal ju'li to nan kaga ya kama da ju'uli eh ya kama da ju'uli kaga ya kama da mai gidan rijiya can eh ko likita wani ban da lafiya ka zo ka yi min magani eh nan da wata ɗin Allah ya sa na samu lafiya zan baka kaza eh to ko kwana nawa yayi ma yana ma aiki in baka samu lafiya bai da kosisi ji'uli ne ka bashi kan gane kowa ne mota ta ta ɓace da Allah yana son a gano min ita zan baka dubu ɗari eh amma zuwa rana kaza sai ka ba shi kila wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku e, to kamin watannin nan su kare shi bai da damar ya ce ya fasa kuma dole sai an ba shi wani abu bai da wannan dama in ya ce bai iya to bai da ko sisi saboda ji'uli ne e, to haka shi ma malami da aka yi ƙa'ida da shi ga yaro ka koya mai jizo amma wata ɗaya za a baka dubu talatin misali sai ga an yi sati ɗaya ya ga dai ba zai iya ba to bai da kosisi tunda bai bari lokacin ya yi ba
yanzu kamar yin misali Mm.
na ɓacewar mota ko makamantar Mm.
bai san da mota kowa ce ce ba an ka sato mai ga ɓarayin sai an shi motar Mm.
sai nemi mai ita Mm.
to wani lokaci ya halatta sanya kofin wannan cintuwa ta yi hukuncin cintuwa gare wannan eh bai da komi Eh, sani shi kuwa ba dole ba ne eh hukuncin shi hukuncin cintuwa kana tafiya ka cinci kuɗi ka je bakin titi sai ka haɗu da mai su eh ma bayani kuma ka gano nashi ne sai ka ba shi abin ba ka da ko sisi to haka shi ma don ya ga motar kada an ka sace ai ba sharaɗi kun ka yi ya je mi ba aiki kasa shi ba Ehe, saboda haka ko sisi bai da kamar wanda ya tsinci kuɗinka ko miliyan nawa na bai da ko sisi sai kai in ka ga dama a matsayin kyauta eh ta yadda ko da bai tsinci kuɗin nan ba kana iya bashi wannan abu kazal waliyu lalahu ikhraju sabihi to haka shi ma waliyin yaro ko mahaifinsa mai kula da shi wanda ya kawo shi makaranta to bai da dama ya ce ala gafarta mala eh na cire ɗana daga makarantar nan to bai da wannan dama in dai wannan ajalin bai cika ba wa in badalla jaju in kuma jayayya ta bayyana tsakanin malami da uban yaro shi uban yaro ya ce yaro sai ya bar makaranta shi kuma malami ya ce wala bai hita ya gani ya ta shego eh to ana alkali sai ya yi hukunci fa kullu ma summi alaihi sai a ba malami duk abin da aka ambata sai alkali ya ce eh, to ka cire yaron ka eh na cire yaro na ranka ya dade ce to shike nawa kun kai magana farko zaka bashi eh dubu talatin ko hamsin to bashi kuɗi ne sai a ba Allah gafarta malam kuɗi ne sai a ce to kai kuma ja yaronka ka kai shi inda za ka kai shi ba shi kenan ba eh shi kenan Mm. to fa haza ijaratan bi zaka to in ka hada shi da wancan to kaga nan yayi kama da jinga kenan eh yayi kama da jinga ta yadda za a ce ko da ah, ta yadda za a ce misali da zai kammala wannan abun to kaga za a bashi sannan kuma ah, tunda kai ka sashi aiki kuma daga baya ka zo ka- kana neman ka canza sai shari'a ta ce ka bashi kudinsa eh kamar jinga ne misali ka sa mutum jinga kila ka bashi gona ka ce ya nome ma za ka ba shi kila dubu hamsin an gani yawwa to kai mai gonar yanzu in ka ce kila ya fara bai nome gonar ba sai ka ce kana son ka canza shi don za ka ba shi kudinsa eh abinda an kai magana tunda matsala daga wurinka ne kai ba daga mi wurinsa sai dai in ka zo da wani abu wanda yake karɓaɓɓe a wurin shari'a kila bai iya aiki ba eh banna kawai ya kai ma cikin gona eh to wannan gaga kana da kana da uzuri eh to haka ita hukuncin jinga a take haka kuma in ya fara a jinga kenan in ya fara ya fara ya fara ya ga abin nan ya yi ƙarfi ne ya wato abin da aka ambata ba za a bashi ba sai a zo a kimanta abin da ya sai a sallame shi saɓanin ji'uli shi ji'uli bai da ko sisi fishesa ya ce fahaza ijaratan bai zaka kaga ta wannan fuska ta yadda shi uban yaro da ya ce ya cire yaro ne aka ce ya ba malamin nan duk abin da aka ambata to ta wannan fuska ujura din ta yi kama da ijara jinga ko wal ju'ula biza sannan kuma ta wata fuskan kuma ta yi kama da ju'uli idan mun kalli ce wadda aka yi shi malamin bai da damar fita kamin cikar ajali in kuma ya fita bai da ko sisi to dama ka'idar ju'uli haka yake eh saboda haka in ka cewa na an sace min mota nan da wata ɗaya da Allah yana sa a gano min ita zan baka dubu ɗari to bai da ko sisi sai sanda ya kawo motar nan sannan in bai kawo ta ba kuma ya fita kuma shi kenan babu abin da za ka ba shi mota wurin mota yana eh ƙwarai ku ko kuma kamin ya fita ya ce shi dai kila ya fahimci alamun ba za a ganta ba sai ce a haƙura kawai da laluran nan a nemi wani a sashi to ba ya da ko sisi to shi ka'idar ji'uli kenan ka'idar ji'uli kenan eh ta ka'idar ji'uli kenan yana da babuka ko a littattafai na fiƙihu sosai sai ce illa liman ƙila li kulli shaharin kaza fa zalahu nasibul ajari sai dai in shi malamin nan cewa aka yi da shi to wane ka koya ma yaro na kila ya haddace alkur'ani ko kuma ya iya karanta alkur'ani tare da tajwidi duk wata zan baka dubu kaza eh irin abin da ustazai ke yi a yanzu a gidajen masu kuɗi an gane to shi wannan fuskar idan ya auku daga baya bai samu kammala abin da ake bukata ba kila ya yi wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku sai malamin sai ya ji shi bai iyawa to sai a kimanta koyarwar da ya yi ta wata biyu ko wata uku sai a bashi kuɗin shi kila dubu ɗari aka ce za a bashi a wata goma amma duk wata za a bashi dubu goma sai wata uku to sai a ɗauku dubu talatin a bashi ɗaya a nan yana da damar ya fita in ya ji bai iyawa haka shi ma mahaifin yaro yana da damar ya cire yaro ne duk sanda ya ga dama idan ya cire yaro ne sai a ce to malam wata nawa ka yi wata biyu shi kenan sai ce to ka bashi kudin jingarsa na wata biyu sai a ɗauki dubu ashirin a bashi to shi ne faza lahu nasibul ajari gwargwadon wahalarsa kenan to wannan ita ce fuska ta farko wadda malaman madina suka yi ittifaki akan halaccinta sai fuska ta biyu muttafaqul man'i to akwai wanda ko malaman madina suka samu ittifaki kan cewa haram ne e, wannan fuska haram ne a karɓi jinga ta koyar da ƙur'ani a kanta shine mu'ayyanul ajali inda an sama lokaci wa ujratin sannan kuma an ayyana maka jingar abin da za a baka an faɗi ga ko dubu nawa za a baka sannan an faɗi kila shekara ko rabin shekara lakin taraddudun hasal amma ta ɓangaren shi mai bayar da kuɗin wanda za a koyar da yaronsa an samu taraddudi wajen bayar da kuɗin nan ya faɗi wata magana wadda ka nuna ana yana iya bayarwa yana iya kuma ya ƙi bayarwa to wannan malamai sun ce bai halatta ba eh shine hasal an samu taraddudi a ciki da ya faru a ciki ina misali wannan fuska sai ce kamar inda aka ce da malami ka aje ruhu shaharan kamar inda suka sa shi jinga koyar da yaransu wata ɗaya bi kaza aka ce to za a baka dubu kaza wane ga yaran mu muna son ka koyar da su a tsawon wata ɗaya kila 'yan boko ne an samu hutu na makarantar boko kimanin wata ɗaya to madadin su yi zaman banza sai ka ce to bari ka nemi malami a yi amfani da wannan fursa ɗin ce to ala gafarta malam ga rana za ka koyar da su a a tsawon wata ɗaya bi kaza zan baka dubu talatin ko dubu hamsin in hasalal hizaku amma da sharaɗi eh ina son su iya juzu'u amma kuma su goge ko ina son su haddace wato hizifi ɗaya hadda mai kyau eh to in wannan ya tabbata zan baka wannan kuɗin aula in kuma yaron nan bai iya ba fa bai goge ba to ni za za a yi watsi da abin da aka ce za a baka mana ba za a baka ba to kaga wannan shakka ya shiga na taraddudi ko eh tunda yana yiwa yaron ya goge yana yiwa to kaga in bai goge ba kenan shi malami bai da ni bai da kosisi to shi yasa malamai suka ce wannan fuska ba ta mi ba ta halatta ba eh saboda haka malamai sai suka hana ta eh sai suka ce ba daidai ba ne eh ko da an gane inda an samu taraddudi wajen bayarwa bai halatta ba ba a so a samu taraddudi ana son ya zamo dai dole kudin nan wajen yarjejeniya an tabbatar da za a bayar da su abin da ake bukata kenan fa'in ara to in kuma abin ya riga ya auku kila shi malamin yana cikin lalura bai da sana'a bai da wani aiki to ya ga gudun kada ya zama banza eh duk da shari'a ta hana to sai dai yadda da wannan sharaɗin eh sai ya abin nan ya je fara koyar da yaro to shine malam ya ce fa'ajiru man kade ba sala to a nan abin da ya koya ma yaro shine sai a kalli a kimanin jingar irin wanda ya yi wannan aikin nawa ya kamata a bashi to sai a yanka wannan abin sai a sai a bashi amma da sharaɗi malam ya fuk zalika ma milahu in bai haura abin da aka ambata za a bashi a farko ba eh misali hakan ya auku to kila kuma wata ɗaya aka ce ya yi sati ɗaya ya yi sati biyu shi malamin sai ya ji bai iyawa to sai a ƙimata mina na an misalin jingar ko yadda yaro na sati ɗaya ko sati biyu kila a ce dubu biyar ko dubu goma sai a bashi ko kuma a shi mahaifin kamin kammala wata ya cire yaro ne daga makarantar malam to sai a ƙimanta jingan malam sai a bashi in haka ya auku to hukuncin da alkali zai yi kenan in sun kasa sulhu tsakaninsu da mai in ba a samu daidaito tsakanin malami da mahaifin yaro ba to sai a je kotu eh, sai alkali ya yi hukunci sai alkali sai ya yi hukunci na fatar an gane eh kaga yanzu abin da ake islamiyya kaga ba jinga ba ne Hmm? ko jinga ne a to kudin laraba fa da ake aza eh in yaro bai bai ba ana hukunta shi ko ba a hukunta shi wani ma ana kora te ko to kaga ya zama jinga kenan eh eh wata islamiyya da yaran mu suke ciki an ka kiri mu iyayen yara
mm.
sharaɗin cewa dama dur- hutu kamar irin yanzu azumin ya kama ba a biyan watan nan mm.
shi na sun kace yanzu dole sai an biya wanga wata mm.
da already ba a biya ne tunda ba a yi karatu ciki ba mm.
kuma rashin biya ne yana sa karatun ya kasa mm.
ɗaurewa mm.
to malam shi wannan za mu rutsa mu biya shi don ɗaurewar karatun na yaran mu koko eh za a biya na tunda al'ada ce za a yi wannan magana ai tunda al'ada ta gudana akan haka in lokacin ya yi kowa na yin hutu al'ada ce ta gudanar da haka ba a karatu cikin azumi Eh, to nan dole ku biya amma kuskuren da a ciki shine idan an hakawa ma yaro to dole a ayyana lokaci kuma dole a ayyana abin da ake son a koya masa idan za ka sa wasu kuɗi a matsayin dole sai uban yaro ya biya saboda nan ka nuna ba don Allah za ka yi ba amma ira- irin abin da aka yi makarantar zaure kaga kawo yaro ɗaya aka yi ba kuɗin registration ba kuɗin laraba ba komai sai dai hidima to wannan shi fi sabilillahi ne ba dole sai an ce ana son yaro ya- ya ya sauke ƙur'ani shekara guda ko shekara biyu ba amma islamiyya kaga wasu akwai registration ko A wasu ma akwai kudin form akwai akwai kudin sati wasu akwai kudin wata-wata to wannan ya koma jinga saboda haka dole uban yaro ya tambaye ka ko kuma ya ce maka to zuwa shekara kaza ina son yaro na ya sauke ƙur'ani in har da ce zuwa shekara biyar ko shida ko zuwa shekara ɗaya ya haddace kila juzu'u tabara eh to dole a dinga sa lokaci in an kama yadda abin jinga a sa lokaci kuma a faɗi abin da za a baka to wannan shine kuskuren da za ku gyara tsakanin ku iyaye da kuma mi idan ma idan yaro ya kawo in- in uban yaro ya kawo ma yaro sai ka tambaye shi to mi haka son a koya mai a'a kila so ɗaya ke ya iya haruffa sai ka ce to insha Allahu nan da wata biyu ko uku zan koya mai haruffa a nan sai ka faɗi abin da za a baka sai ka ce amma duk sati ga abin da za a bada eh na'am amma yan fisa yanzu irin wannan da muke yi kaga fisa bilillahi ne yanzu wa karatu da muke to ba dole ne yanzu sai na- sai sai kun ce misali kuna son ku iya kaza nan da shekara kaza saboda shi kaga ba cewa an kai a yi rijista ba ba cewa an kai kuma duk laraba dole ga abin da in baka bayar ba ma an kore ka yawwa to wanga shi firi yake eh ina da damar duk sanda ni ga damar hita in hita kai ma kana da damar ka fita duk sanda ka ga dama kuma baka da ko sisi ni ma ban da ko sisi to amma kaga na islamiyya shi ba haka yake ba eh yawwa yi tambaye kamala mm eh shi ma mafi yawa wasu eh kusan fi sabili layin nasu su fara abin daga baya sai ya juye da baya a ce to ya kamata a ɗan sa wani abu gida ko don maintenance ɗin makaranta ko kuma don ƙarfafa wasu daga cikin malamai masu rauni eh don cikin malaman ma akwai waɗanda ko da an tara irin ba sa karfa sai da suke bar ma waɗanda a ganin sun yi bukata eh sannan kuma abin da ake sawa yara su bai mm kaɗan ne sosai mm, yadda dai ba a wanshe su ba kuma abin yana nan dai kamar fi sabilillahi mm, dan da za a ce a kimanta shi yadda yara za a yi mm, da ya kamata abin nan da aka ansa ya za a anshi kashi goma ko linki goma ko ashirin nashi mm.
to wasu kamar irin haka suke tafiya to in haka ne idan yaro bai ba da wannan abun ba ana kora ce ko ba a kora sai wasu na kora su ce a ce an so to in dai za a kore shi ya koma jinga ko kaɗan ne cewa abin da ake an san bai da yawa a ai kai kai yarda amincewa ka ne kamar yadda mai ginin rijiya yana da damar ka ce tonamin rijiya ya ce to dubu ɗari za ka ban yana da damar kuma ya ce ba ne dubu guda to da dubu guda ɗin nan da dubu ɗari ɗin can da ya ambata duk jingata to malam ku da yin dubun nan 99 ya sa su shi ko cikin sadakar jariya ta eh to wannan sai Allah ya bahi lada ta yi dangane ya can ga niyya ta yi ta Allah shi amfani da niyya ta yi Eh, in dai so ake a bar shi fi sabilillah to in yaro bai bayar ba a kyale shi Eh, in kuma so ake dole sai ya biya shari'a ta baka dama Eh, a tsaya a yi tsari ni abin da ke bada shawara shine a sa kuɗin da yawa malaman islamiyya su yi mitin a zamo ana da baki ɗaya ko ba haka ba eh illa dai a yi tsari in sauka yaro zai yi to a ƙayyade shekarar sauka eh shekarar da ake son ya sauke yawwa in har da ce ita ma a ƙayyade in duk wata wata ne sai a yanke a ce duk wata kowa zai ba da dubu goma kowane ɗalibi sai a yi magana guda sai an kai haka musulunci ya baka dama kuma ka ci haladdinka eh ka ci haladdinka
sai a fata aiki kwarai ko sai a hake aiki kai kuma ka yi ta ƙoƙari sai ka gada maka shiga baka eh za a cimma wannan za a cimma wannan eh idan malami ya tsaya ce ya bar ɗalibai to shi ba za a bayar da hukuncin shi eh to wannan shi kaɗai za mu gyara in ku ba mu iya yin wannan to a bar shi fi sabilillahi irin wannan da muke malami shi dogara ga Allah wa ajruhu ala Allah eh eh in kuma ba ka iya to shari'a ba ta takura ma ba eh to amma wannan ba zai yi ba dole sai an samu haɗin kan me malaman islamiyya saboda wagga makaranta ko da kun ɗauki wannan mataki can ba a ɗauka ba sai a kwashe yara sai a mai su a can kai eh dole yanzu su malaman in suka ci wuya dole amma za a ce malamin islamiyya ga wata ana ba shi dubu biyar ko dubu goma ko sha biyar saboda Allah wannan wulakanta ƙur'ani ne magana ta gaskiya eh wulakanta ƙur'ani ne a tsaya a yi tsari a sa kuɗi su ko malamai su tsaya su ji tsoron Allah yawwa na farko duk malamin da bai goge ba a cire shi Eh, za mu cimma shi ma wannan babi malami in bai iya karantarwa ba to kora ta ake daga makaranta
ya yi karatu ita yi karatu in yayo karatu sai ya dawo a ɗauke shi wannan shine ka'ida Eh, to gyaran da ya kamata mu yi kenan yake nan malam eh sai a ayyana in haruffa na yawwa in sauka eh na tunda kaga yaron da za a kawo yana iya yiwa bai taba karanta komai ba kaga da harufa za a fara masa zai iya yiwa a ya maye wasu makarantu kila yana gane baki yana iya tada baki amma bai sauka ba yanzu uban yaro su yake ya sauka to shi ma sai a sa lokaci ta yiwu ya sauke ya iya karatu yanzu har da yake bukata an gane to shi ma sai a ce to ga lokacin harda eh in ma ya fara har da adibi abin da ya rage sai a ce to ai dama mu complete har da qur'ani shekara shida ne yanzu tun da ya haddace talatin kaga rabi ya rage yanzu kaga yana shekara uku shikenan wannan shine tsarin musulunci eh to in mun gyara wannan kaga shikenan malam matsayin jin gaza ishi ko shi eh ta wata fuska ji'uli ta wata fuska jinga eh duka biyun sun haɗu eh in an ka yi shi uban yaro bai da damar ya cire yaro ne in ya cire to kuɗin nan da aka ambata sai ya bashe su inda an faɗa cewa in ya haddace za a bayar in kuma malam ya kori yaro to bai da kosisi kaga ta wannan fuska ya zama ji'uli sai shi da wanda ake magana aka yi to yana da kyau mu ɗan yi gyara gaskiya eh, haruffa lokaci kaza ake son yaro don rashin salabus ne eh, daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza za a koyar da yaro ya iya yawowa da ta da baki da sauransu in ya iya haruffa ga lokacin sauka shi ma a sa lokaci ga lokacin harda eh, ko iya kawai na an ka tsaya ko da ba a shigo da wasu littattafai ya wadatar su na littattafai su ma sai a yi musu nasu tsari eh, kila ana son ya iya li'irabi ko ya iya tasirifi eh yawo eh to shi kuma can shi kuma sai a yi mai nashi tsari eh to akwai gyare-gyare to shi ne mala ce na'am haka abin yake wa makal hizbi wal hizbaini inda kuma aka ce ana son yaro ya goge ya iya hizufi ɗaya ko hizufi biyu ya galibu hibzuhu kuma haddace shi shi ne firin jayi e misali kila abin da aka ambata a, kila wata biyu ne ko wata uku aka ce to ana son ya iya hizufi ɗaya ko hizufi biyu mm? wanda galibi ana haddace hizifi biyu ɗin eh ko da yaro bai da fasaha eh ko wata uku misali to fazu ƙaulaini to shi wannan akwai maganganu guda biyu a kansa wasu ce ya halatta wasu ce bai halatta ba eh na malamai an yi saɓani a kansa to shi ne ce wannan kenan an gane eh shi akwai saɓani a kansa to amma dai zance mafi inganci ya halatta eh ya halatta to wannan shine sai ce zukhtilafi to sai ra'ayi na uku wanda yace an yi sabani a kansa shine faqidul ajali faqidul lil ajali wanda ba a ambaci ajali ba kawai cewa dai an kai ka koyar da yaro kaza amma ba a faɗi shekara ba ba a faɗi lokaci ba to wannan mafi yawan malamai sun ce bai halatta ba irin abin da ake islamiyya kenan don kaga mafi yawan islamiyu ba lokaci kawai yaro zai shiga ne in ka gaji ka kore shi ko shi in ya gaji ya canza makaranta to wasu malamai sun ce wannan bai halatta ba a sa lokaci yawo ba ba tsari to ai shi yasa haka karatun bai da eh bai da kai saboda zaune ɗaya na ake babu tsari eh kawai sai ana auna mutane gwargwadon fahimtar mutane kaga wannan ba daidai ba ne ai to yana da kyau mu tsaya mu tsatsara abubuwa eh to me yasa an kai sabani a kansa li'annahu in zaka mahadul ju'uli saboda ta wannan fuska ya zama tsintsar ju'uli don shi ju'uli dama mafi yawa ba a sa lokaci mafi yawa ba a cika sa lokaci ba kawai dai cewa ake yi kaza tona min rijiya a cimma ruwa an sace min waya a gano min wayar to mafi yawa ita ji'uli malamai sun ce ba a sa lokaci in an ka sa lokaci to da ji'ulin da jinga su suka haɗu eh su suka haɗu to amma a ce a koya ma yaro hizifi ɗaya ko hizifi biyu za a ba da dubu talatin ba ambaci lokaci ba to wannan ju'uli ne malamai suka ce ba daidai ba ne to shi ne kamar inda za a ce allim ka koyar da yaro kai malami ko ka koyar da yara fa'in ta hazzaƙo in suka goge alƙur'ana suka goge ga alƙur'ani in na karantawa ne suka iya karantawa in na harda ne suka iya suka haddace shi tu ujar za a biya ka wa illa in kuma ba su goge ba al'ajaru minka bana to kudin jinkanka ya nisanta gare ka ba za a baka ba to shi ma malamai suka ce bai halatta ba tun da kaga shi ma an samu taraddudi Eh, sannan kuma ba ambaci ajali ba wa man'uhu to dalilin da yasa aka hana wannan fuska din innahu sayantafi'u sabiyatuhum ko subiyatuhum sayantafi'u subiyatuhum bihi domin da zai fara koyar da su din nan kuma daga baya sai uban yaro ya cire ɗane to alal aƙalli za ka ga yaran sun ɗan amfana dai da wani abu ko ba haka ba yawwa to shi kuma ju'uli ƙa'ida in ba a cimma abin da ake son a cimma ba da wanda ya sa ju'ulin da wanda aka sa ba wanda zai amfana da wani abu da wanda ka ce to da ma rijiya a cimma ruwa sai ya gaba biyar ba ruwa kuma ya ce shi ya gaji gaba ya yi domin amfanin da ka samu ya gine ma gida kawai Eh, yanzu dole ma ramin nan sai ka rufe shi kaga babu wani amfani da ka samu Eh, ko kuma da aka sace wayat ka ce in an ganta za ka ba shi kaza in an yi tirakin aka yi aka yi aka yi shi ma ba a samu ba to wani amfani ka samu eh to kaga shi na ƙur'ani ba haka yake ba shi alal aƙalli in malami ya fara koyar da yaro ko da ba a sa ajali ba ko sati ɗaya to za ka ga yaron ya ɗan amfana da wani abu to shi yasa wancan ji'uli an ka ce ya halatta amma shi na alƙur'ani bai halatta ba domin an cire yaro to kai wahalar da ka yawa kuma shari'a ta ce baka da lada ai baka da komai to shi yasa shari'a ta ce ma bai halatta ba ka a yi shi sai ne ce shi yasa ya ce wa illam yan jami ko da ko amfanin bai game gaba ɗaya ba dole dai ko da bai iya hizifi ɗaya ɗin nan ba to za a samu wasu surori da ya ɗan iya su shi ne hal ya ta hazzaƙuna amla tunda babu tabbaci shin ɗaliban nan za su iya gogewa ga alƙur'ani ko ba za su iya gogewa ba to wa ala taqdirihi in an kaddara cewa ma za su iya gogewa a cikin abin da aka ambata fa waqatuhu qad juhila to shi ma dai kaga ba a an jahilci lokacin sa eh misali ga kamar wata uku to yaro zai iya haddace komi ko da bai da fasaha zai iya haddace hizifi biyu to ko da mun kaddara misali cewa zai iya haddace hizifi biyu ɗin nan amma kuma da muka zo sai ba ambaci wata biyu ɗin ba to kaga an jahilce shi to jahilta ajali kuma yana sa jingaɗin ta lalace ko ta zama haramtacciya to faji'ulu mislihi lahu in nazala to irin wannan kuma in ya riga ya auku kamar yadda aka ambata a baya to sai a kalli ji'ulin ma'ana jingar irin mai wannan wahala sai a bashi eh sharaɗin da aka yi amma ba ambaci ka koyar da yaro ba kamar na islamiyya misali an sa yaro makaranta sannan kuma ya yi 'yan watanni daga ba sai uban yaro ya ce zai cire shi to sai a kalli jingarka yanzu a baka a baka abin da za a ambata a abin da ya kamata kai a baka a matsayin ju'uli kila misali da cewa na an kai ana son kwanakin nan da ya yi ya haddace abu kaza to da ya haddace kuma sai an ka baka to yanzu sai ya zannan ba ambaci ajali ba kawai yaro aka kawo ma dai ana son da kila ya iya haruffa to ana nan ana nan sai uban yaro ya cire yaronsa kuma bai kammala iya harufan ba to iya abin da ya samu na harufa ɗin shi za a kimanta sai shi uban yaro sai ya baka wani abu in nazala in har abin ya auku ta fuskar lalura kenan a wurin malami watamma in kuma abin ya cika ma an samu ya haddace shi kenan au ujratu mislin wasu kuma malamai suka ce a'a za a ba shi jingar irin misalin wanda ya wannan aiki musjalan bisa wawaita babu wani kaidi lokaci ya cika ko bai cika ba yaro ya iya ko bai iya ba to a kalli wahalarsa sai a ba shi abinsa eh wasu malamai haka suka ambata kuma wannan shi yafi ba ji'uli za a kallo ba a ajingarsa za a kimanta tunda ya koyar da yaro tsawon wata ɗaya ko wata biyu to a kalli wahalarsa sai a bashi ko da yaro bai iya harufan ba sai a bashi kuɗinsa to jawazuhu ita wannan fuska wadda ba a ambata ajali cikinta da aka ce an hana halatta ta da ruratun in an samu lalura ne ga shi malami kila bai da sana'a to zai iya yi walil amali kuma aiki ya gudana a kai tunda mafi yawa ma ana yi eh kama abin da yake faruwa a yanzu eh to ga ƙa'ida in yaro ya kawo ma ɗalibi makaranta aka fara koyar da shi daga baya kuma ya zo ce zai cire yaronsa to za a kimanta wahala ka ne sai a baka tunda ba ambaci ajali ba sai a kalli ya samu na ilimi a wurinka to sai a kimanta wannan wahalar sai a ce to ga kudinka amma wa sharɗuhu sharaɗinsa kamin a fara shine ikhtibaru qadari ma aqal eh sai an jarraba to adadin fa'idar da ya samu dan gani yawa kila mafi yawan harufa kaso biyu cikin uku kila ya san su sai a ce to ga kuɗin wannan koyarwar da kai la'annahu min al-masail allati taraddad to dalilin da yasa aka ce ta halatta lalura daruratan kuma dalilin da yasa aka ce sai an jarraba hankalin yaro ko fasaharsa ita wannan mas'ala ta koyar da alkur'ani da jinga tana daga cikin mas'alolin da taraddadat suna kai komo lil ju'uli ta wata fuska su yi kama da ju'uli wal ijarati wata fuska kuma kaga sun yi kama da ijara to shi yasa in ya auku in an samu lalura shi yasa malamai suka ce ya halatta tunda akwai wani nau'i na ju'uli a ciki akwai wani nau'i kuma na ijara a ciki eh ta yadda in ba kammala ba za a kalli wahalarka a ce a baka abin da ya ka cancanta kaga ya zamo ijara ya zama ijara ta wannan fuska in kuma shi malamin ya ga zai kore yaro sai a ce to baya da komi eh to shi ma ta wannan fuska ya zama ju'uli Allah ya samun fahimta to wannan dai fuskar da aka yi saɓani a kanta kenan wadda ba ambaci ajali ba eh ka koya ma yaro na harfa kawai nake son ya iya eh zan baka kaza an gane zan baka kaza to idan ya iya wannan abu tunda kaga ba a sa ajali ba to su malamai suka ce abinda za a baka din nan da aka ambata sai a baka shi in kuma bai iya wannan abin ba sai ka ji cewa za ka kore shi daga makaranta ko shi uban yaro zai cire yaro ne sunan ne sai malamai suka kasu gida biyu wasu ka ce a kalli abin a matsayin ji'uli sai a yanka a baka wani abu kila da cewa na an kai wannan abin da ya sani ana son ya san shi a baka kaza to sai a kalle shi wasu kuma suka ce a kalli wahalarka sai a kimanta sai a sallame ka a baha kuɗinka. To fasulun fi ayyami ta'alimi, to kwanukan da malami zai dinga koyar da yara. Ayyamu hussabtu lilar bi'a'i ba a da salati subhi lidduha'i. Mala ce to kwanakin koyarwa asabtu daga ranar asabar lilar bi'a'i har zuwa ranar laraba kwana biyar kenan Eh, su ne kwanakin da ake koyarwa Eh, kenan ba dole ne yaro ya zo makaranta ka koyar da shi ranar alhamis ko juma'a ba Eh, wannan tun zamanin su mala abdullahi haka wannan tsarin yake Eh, ana barin alhamis da juma'a saboda hutu da kuma muraja'a ta ɗalibai shi kuma malami kila manomi ne ko yana ɗan kasuwanci sai ya yi amfani da waɗannan kwanakin ba da salatin subhi to sai lokacin karatu cikin kwana biyar ɗin to shine za a yi timetable daga bayan sallar asuba malami zai zauna yana koyar da yara lidduha har zuwa hantsi ira a ce karfe takwas ko tara kamar yadda ake yi mafi yawa a makarantun nan zauri Eh, za ga tun wurin karfe hudu da rabi an zo an tada ku. in aka je aka yi sallah sai a zo a yi ta karatu a yi ta karatu a yi ta karatu sai rana ta fito hantsiya abin nan to sai a tada ɗalibai idan aka tashe su sai su je su huta su ci abinci sun mamina zuhuri ba za su dawo ba sai lokacin azahar in an yi azahar kuma sai a fara karatu liba'adil asiri har zuwa bayan la'asar za su yi ta karatu tun daga azahar in lokacin la'asar ya yi sai a yi la'asar tare da su in an yi la'asar sai a sallame su to wannan su ne lokutan karatu a islamiyya eh to kaga mu awa ɗaya awa biyu wannan ai ba karatu ba ne to me yaro zai gane hmm? to in dai ana son yaro ya goge ya san karatu to wannan kenan to ka gani tun da mafi yawa da la'asar ne ake zuwa a tashi karfe shida eh, masu, masu tahafis su ne ma ke dan wasa'a ko to su ma kaga da azhar kenan shi na asuba babu shi Eh, kuma shi na adda time din da adda falala saboda yaro ya riga ya yi bacci kwakwalwa ce ta huta babu komi a cikinta to zai hi gane karatu a wannan lokaci Mm. to malami mulaziman lahun biha kwanakin nan da aka ambata ba kwana biyar ba eh da kuma lokuta guda biyu asuba zuwa hantsi a sallame su ba za su dawo ba sai azahar zuwa bayan la'asar to malami ya zama mai lizinta ga ɗaliban nan biha a cikin waɗannan kwanakin da sabri kuma ya yi hankuri don akwai wahala ko babu wahala to bale ma kaga yara ne da ɗawainiya wannan ya yi harguwa wannan ya yi kuka wannan kaza wannan kaza wannan kaza Eh, ya dai yi haƙuri to wa zalikun billaili gairu lazimi amma karantar da ɗalibai cikin dare ba dole ba ne ga malami iya waɗancan lokuta da aka ambata su ne dole amma koyarwa cikin dare ba lazim ba ne ba tilas ba ne illa li'adatin sai dai in al'adar garin a cikin dare ana karatu domin wasu makarantun nan zaure ko tsangaya to za ka ga da daddare musamman irin ƙauye sai ga ɗalibai sun je daji sun yi kara sai a zo a hasa wuta makarantar dare kenan sai a ga a zo a yi ta tilawan ƙur'ani da alluna da sauransu to yin al'adar gari wannan haka abin ya ya duk waɗannan abubuwa sun mutu ko a ƙauyen ma eh to yin al'adar gari akwai wannan to dole ne malami shi ma ya yi eh wannan ana magana bisa ga jingar da aka yi da shi tsakanin uban yaro da shi to ga lokutan karatu dole kula da su shi malamin wa sharɗin ƙa'imin ko kuma a'a shi uban yaro ya same sharaɗi ya ce to gaskiya har cikin dare ina son a koyar da yaro na da ya tambaya waɗanne lokuta ake koyarwa sai malami ya mai bayani ya ji babu dare ciki sai ce to ni ina son a sa har cikin dare a yi sai malami ya ce ya yadda to shi kenan to shi malamin nan da ake magana fa lam ya'udil marda bai zuwa gaida marar lafiya cikin kwana biyar din nan eh kare zo ya ce ai wani aboki ne ko kane ne ko wane bai da lafiya zai je ya dibo shi an gane kuma tafiyar da za ta sariyar da wannan lokacin karatu ba bai halatta ba sai dai ya nemi wani lokaci in kuma bai samu ba shi shi wa mara lafiya addu'a Eh, daga lokacin asuba din nan da aka ambata zuwa hantsi bai zuwa gaida mara lafiya daga lokacin azhar zuwa bayan la'asar bai zuwa gaida mara lafiya walaisa ya haduru janazatan kuma ba zai halarci jana'iza ba duk wanda ya mutu sai dai ya mai addu'a Eh, duk jana'izar da aka sa wannan lokaci kai ya ji irin jana'izar da za a sa daga azhar zuwa al'asar din nan to banda malamin islamiyya
kura ta ayyana ina magana ta ayyana idan wasiji da shi hmm?
kama an yi wasiji da shi shi zai sallah ko kuma shi ɗaya da ilimin ba da sallah wasu ciyayi ba ta yi ne ba ne ha to don kamin wasiya ni zan ba zalla ba ba ta cikin wasiyoyin da ya zamo dole sai na cika ai ba dole ba ne eh ina iya tura wani ɗalibi na ba musulmi ba ne kuma ya iya sallar eh shi kenan
malam mutane wasiyar nan da girma sun kuke a ba haka ina ba aka raba kalla ba dole na ba in cika ba eh ka ce wai in ka mutu ni kake so yi ma sallah in ce to ba laifi to in Allah ya ma cikawa in na ga dama in ce in ban ga dama ba kuma in na ibantar da wani eh to shi malami kaga sai ya tura wani ɗalibin sa eh to wannan shi a dalilin da haga mafi yawan malaman zaure na daɗin nan ko ina ba su zuwa ba su zuwa ɗaurin aure mafi yawa na- na farkon kenan waɗanda su suna karantarwa ne saboda Allah Eh, an samu wasu waɗanda su suna zuwa don a ba su goro da kuma kuɗin limamai da sauransu eh to can duk babu wannan sai ka ga malami ko ina bai zuwa daga zaure sai gida ne sai masallaci to haka yake to inda za ta ayyana kila a ce duk garin nan ba wanda ya iya sallar janaza sai kai kai kaɗai ne ka iya eh to wannan ka gani ta ayyana eh kuma kaga wannan ai zai yi wahala a ce duk gari ba wanda ya iya jana'iza sallar jana'iza eh so wannan wasiyar ba dole ba ce babin musahabbi ne an so ka yi in ba ka da dama kuma ka yi wakilci ko kuma ka ce waɗanda annan ka ba su dama su gabatar haƙƙinka ne yanzu ba irin wasiyoyin da ya zamo dole sai ka zartar da su ba ne bai wannan bai ciki to to gaida mara lafiya shi ma ai ba dole ba ne in ma ya zanna dole ne kila a ce mahaifinka ko waye to ai sai ka je in an sallami ɗalibai bayan la'asar ko ba haka ba zuwa magariba zuwa isha'i tunda nan an ce ba dole na a yi karatun ba eh amma dai asuba zuwa walaha eh azhar zuwa la'asar to ko ina malami bai zuwa eh eh A- in- ina za ka gantse yara na- yara ai ba su da haƙi iyayen su adda haƙi to sai ku zauna ku yi sharaɗi tun harku eh a yi sharaɗi Eh, in abu kaza ya taso an yadda in tai in sun yadda shi kenan in ba su yadda ba ba ka zuwa Mm. sau da haka in an yi sharaɗin to ba laifi amma in ba a yi sharaɗin ba ba ka da wannan dama to kaga lokacin islamiyya ko lokacin tahfiz to malami bai zuwa ɗauran aure bai zuwa eh, janaza bai zuwa gaida marar lafiya sai dai ya nemi wani lokaci na daban eh in ya fita to wannan laifi ne ya halatta a hukunta shi malami ya kai kara ta yawar alƙali eh saboda ɗalibai a da lokacin na'am kwanakin da an kasa asabar da laraba zuwa laraba eh kamar an samu wanga boko ya ya cinye lokuta mm.
ya halatta a mai sai irin kamar a samu wata rana kamar aziz Mm, dama ya halatta almuhimmi dai yana da kyau a samu ranakun hutu don shi hutu a amfaninsa kwakwalwar tana buƙatar hutu tun da yara ne ka gane sannan kada abin ya bayu su ƙosa har ya zamo ƙyama a cikin zukatansu to shi yasa ba a son a game lokutan da karatu wannan sai lokacin da karatu ya zamo jikin yaro ta yadda ma in bai karatun ba ma zai ji bai da lahiya Eh, akwai wannan marhalat mutum in bai karatu ba sai ya ji kamar yana jin masassara amma da ya fara duba littafi kuma sai ya ji eh, to su kaga yara ba haka bane saboda haka su ɗan lallaɓawa ne ake a hankali a hankali to kar a game duka ga boko ga kullun yaro bai da hutu to matsala ake samu wannan
yanzu na ji wani ɓangare ya ce na cewa wai ni a- ni a ƙiyayyar yare da karatu
wahala ta babu tsari malam tunda yanzu wannan bokon da aka zo ya zama muna alaƙaƙai eh ga malasin yaushe yaro ya samu damar karatun addini dole yaro ya kyamaci karatu malam tun da safe an gargada shi makarantar boko ko da zai dawo ya gaji ga zahi ga abin nan sannan kuma a ce wai ga- ga lasin Eh, yana gama lasin kuma ga islamiyya yana rawa islamiyya bacci tunda yara ne da ai magaraba sai bacci kaga dole ya kyamaci abu Eh. ai inda ba wannan bokun da yaran mu karatun da za su yi na addini Eh. to ni yana daga cikin dalilan da yasa na bar koyarwa islami saboda na fahimci wahala ɗaya ta akai Eh, abin da ya kamata yara su gane ba za su iya gane shi ba
Allah, akwai wani yaro wanda ya ce ma waye ne ku tsaye shi ne ga abu guda karatun Allah kuka sayan muku yana da gaskiya karatun boko kuka sayan muku amma Allah ya bai yadda zuwa da in dawo in ce to me Allah ya shi ya faɗi gaskiya eh in bokon suke so to duniya ta shikenan amma bai bai bai boko bai arbiya to ka gani to ka gani shine ai amma in ba shi baya za a yi yaro ya kai har shekara shida bai haddace Qur'ani ba saboda Allah kai ka san ba karatu na ya kamata a yi wanda ake ba ba karatu ba ne to wannan bokon gaskiya ya riga ya yi mana illa ya riga ya zama kuma lalura dole ba yadda za ka yi Eh, amma ba yadda za a yi ya bar yaro ya karatun addini yadda ya kamata Mm. sai dai Allah ya taimaka nan gaba an samu makarantun nan da suke da wannan tsari ana bokon kuma ana arbiya ko ne an ba shi haƙƙinsa to irin wannan an sa yaro irin wannan makaranta kaga lafiya launi kamata a ce su malaman islamiyya su kirkiro da wani abu na koyar da boko din eh wasu jihohi akwai can to katsina ka gani irin kano don akwai kano sokoto sai ga da- da kasa yaron ka shike yana bokon eh, an sa boko kuma bai yawan da zai hana wancan ba gwargwado dai abin da adda muhimmanci irin turanci da lissafi da sauransu Eh, to- sannan time din ka gani ya zamo mai yalwa tun da wuri guda na ake komai sai ka ga yaro ma na shauƙin abu Eh, to gaskiya akwai ƙalubale gare mu fa Eh, akwai ƙalubale gare mu to shi sa yanzu ko kana da karatun sai ka ga ba ka iya koyar da yaronka saboda wancan bokon in ko da zai dawo watakila kai baka magida ko da zaka dawo yayi bacci da su bayan kuma magana zuwa boko akai ba magana ya zauna ya karatu akai ba Eh, to sai ko malami kake kana kana bisa ga hadari wallahi kana bisa ga hadari eh to shine fi waqatihim Eh, a lokacin ɗaliban nan bai zuwa gaida marar lafiya ko halartar janaza da abin da ya kama da wannan bale ɗaurin aure da shi bai kai ma waɗannan ba ƙarfi faliya zari eh, mala ya ce ya yi taka tsantsan eh, da saɓa ma wannan lokuta ɗin to in sarrafi islahihi li bai'atihi to watakila malamin manomi ne yana na gonaki a ƙauye ko yana katashi to idan ya tafi domin gyaran kayan gonansa shine bai'a to yi ufa an masa rangwame ila salasatin zuwa kwana uku kawai fi gaibatihi a cikin fakuwarsa Eh, kwana uku kawai an ka yadda yi shi ma saboda lalura Eh, to duk ta yadda malami zai katta wuce kwana uku
wani malami ya wuce da ɗaliban ya ba ta
a dai ja ana aiki ana karatu to ai yayi dubara yayi dubara eh kaga ya nuna ya- ya, ya san karatu to haka aiki eh amma malami ya je ya sati to wannan ba daidai bane kuskure ne Mm. kwana uku an ka abin nan shine akallu saboda abin da ya wuce nan to karatun yana iya samun matsala idan shi karatu ba a so ana samun tazara yankewa Mm? yankewa na mala Mm. eh eh
sai a bada minti talatin ko awa guda sai a fara koko daidai wannan lokacin gaskiya ne zuwa azahar din an ƙara ma gaskiya ga minti talatin ko awa guda kaga akwai dama a islamiyya zuwa daidai wancan lokaci da malamin shi sosai ku sai ya zama Ba kowa wahala.
ya shigo da shi kuma yaro ba canja ƙarfi ne wani ba ba a canyi ba
insha Allah Wallahi.
da kowane za a samu gurbi kowane za a samu na an ɗau lokaci gaskiya Hake.
in dai an hake an samu malamai jajirtattu to la za a za a cimma nasara kuma gaskiya mana akwai tsanantawa da ta boko min fakarin boko a ba ko ka ai wahala ce malam wahala ce officially za a bai sai irin tara haba da Allah wahala ce kimce kimce da gida dan kare kumallo dan wasu duk abubuwa to ai duk sannan wanka karatun addini duk dubara ce kawai saboda kada wani abu ya shigo shi wanda ba bokon ba shi yasa suka yi wannan da in sun haka shi tara eh, to sun san akwai makarantun addini Eh, to shi yasa sai suka sashi bakwai akwai tsan abin ya yi tsanani da yawa eh an riga an canyi a shikenan za ta riga ta yi bacci na za su yi a to to ya za a fahimta tunda malaman malaman ba su da natsuwa eh matsaloli sun sun musu yawa sannan yaran ma yanzu ba su ma da shauƙin boko tunda za ka ga wasu yara da kuka ma suke zuwa sai sai an hada da bulala kaga wanda da yaro kaga ana son boko sosai eh wallahi malam shi yasa mutum in ma Allah ya taimake shi da bangarorin biyu ba sai ka sa yaron ka boko ba eh Allah ya sa kai hannu biyu ne kana da bokon kana da addini sai ka bashi ka koya mai in ya girma sai ka koya mai sana'a shikenan ka gama da shi eh eh tunda yanzu takardar yanzu ba wani kima gare ta ba ba ta da wata kima dole a yi sana'a eh yan taurar sun kare gudani yayan mu Mm.
yarinya tana kai js1 na Mm.
cire ta ɗaya ta yi sai ta buɗe musu mai lesson ya nemi musu lesson gida syllabus na wannan gss a nemi musu lesson gida ana musu amma makarantar islamiyya sai ta ba da kai suna Haka zuwa ake yi.
kuma suna ɗaukar hutu laya lau sun kanta ci gudani yaran to ai ko yanzu yaran duk ya- cikin ajin su ga na ɗaya
ko yanzu malam kasu private waye ko dai ko sai Haba.
sun yi wa'in sai sun sai sun yi su saboda suna da natsuwa suna da abin nan lahiya kuma lau an ki gano yaƙi da an ka ciwo ai an riga an gama da mu akan maka lawo eh tunda Allah ya kaddare yanzu cikin mu akwai ko wadanne irin mutane eh duk wani mataki na education Mm.
a rasa yan uwanmu masu wannan bangaren sosai kuwa in an ci gaba da faɗakar da mutane Mm.
ina yi wa officially Mm.
har da hukuma ma a ka ba ta shawara gaskiya ne ina yi wa a tsaya a diba al'amarin ga sai a yi tsari gaskiya ne wanda zai taimaki al'umma gaba ɗaya ko ya don wani ba damuwa akwai rashin fahimta wallahi wasu rashin fahimta ne dole ba kamar yadda ake ganin su yanzu suna ba a karatu irin haka ba a yi gaskiya yawan mutane Mm.
bare a zakulo waɗanda abubuwan insha Allah za mu ɗo wannan matakin Mm.
jiya kawai muka samu labarin an ce Mm.
an turo saikula za a bada hutu saboda azumi makarantun nan boko wanda yanzu kila ya kamata a ce an samu sati uku ko hudu ba ka yi a rai kamin ma a rai kuma an ce zuwa sati dai a rai ikon Allah kaga irin wanga tunani shi na da kyau a yi la'akari da abubuwan addini gaskiya a ba su muhimmanci muhimmanci musulmai su ji daɗin yin ibada sosai da ku ya kamata.
sosai To irin wa'annan shugabanni malam in sun samu irin wa'annan bayanan wallahi suna karba Allah yana yawa su ɗauki shawara tunda akwai masu kishin addini kai tsari malam boko ga a bayan lokacin da ya dace sosai karatun addini a baya lokacin da ya dace sai ya Gaskiya zama ne.
kaya cikin ilimi an rubu gaskiya da ne hutu da komai an samu musu gaskiya ne yana abin zai yi Mm.
nan da aka yi minti talatin talatin talatin da duk ana exercise su amma su 20 duka ko duka exercise za a yi su 20 minutes ba dole sai Amma an nan tsananta ba Mm.
abin ga one shikenan an gama
to yanzu karatun nan da muka yi za ka ga duka awa nawa ne Mm. to amma in ka tattara fa'idodin kuma ai abin rashin tsari ne rashin tsari ne kawai malam wallahi abin rashin tsari ne gaskiya za a bi wannan shawarwari karai da gaskiya malam game da eh da kuma tambihi eh akwai malamin da ya ce a akwai wata magana ko ta sai na umar mm ko ta imam shaushawi mm ya ce su yara mm ba a karantar da su da ranar alhamis mm
ya an karantar da su kamar ranar alhamis kamar ba a To.
samu albarkar karatu Ah, wannan asarin bai tabbata ba gaskiya Eh, shi a shaushawi ya kawo shi a cikin alfawa'idul jamila cewa sayar da umar ya yi tafiya haka yana khalifa to da ya tafiya lokacin da yasa zai dawo sai ɗaliban suka ji labari wai sai suka fita madina za su za su tarbo shi to da suka je bayan sun tarbo shi ah, ko da suka dawo ranar laraba suka dawo da daddare gajiya ta yi yawa sai tun da akwai gajiya shi kenan sai a yi hutu wata rawaya kuma an ka ce ranar alhamis ya ce musu tun da wannan yini ya wuce shi kenan gobe kuma akwai gajiya juma'a to sai su zama ranakun hutu to wai sai ya yi addu'a cewa duk wanda ya amfani da wa'yannan ranaku a matsayin hutu ta fuska karatun shi Allah zai samu karatunsa albarka eh haka kissar take amma gaskiya ba ta da isnadi eh ba ta da isnadi eh wannan ba ta da isnadi daga sayyidina Umar ba na akwai da ya tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallama babu ranar da bai koyarwa yana koyarwa juma'a yana koyarwa alhamis eh to kaga da abin ya tabbata da ba zai yi haka ba
kamar irin karatun mu na jiya yawwa to ka gani almuhimmu dai a samu ranakun hutu ko alhamis ko juma'a ko wasunsu duk ba ba matsala amma shari'a ba ta iyakance dole ga ayyanannen wani ne da zai zama ranar hutu ba shi malam nan ya yi bayani ne bisa ga abin da yake ak- ake a kansa eh kuma mafi yawa ranar alhamis da juma'a juma'a dai rana ce ta malamai saboda shirin juma'a da sauran abubuwa alhamis kuma mafi yawa lo- wancan lokaci suna zuwa gona wasu na zuwa kasuwanci haka to shi yasa sai suka mai da abin ranakun hutu eh amma in mun ga ba su yi muna muna iya canza doki alhamis abin nan kai asabar da lahadi ko kuma doki manne da talata duk ranakun da mun ka gada ba ba dole ba ne malam in injimin mutum ya saba yana iyawa kuma ba dole sai ya sa ba dole kuma sai ka saba in Allah ya sa abin ya zan jikinka eh in ma da ƙarin wasu kwanaki kana iya ƙara eh duk ba matsala da in karatu ya bi jiki shi koyo shi da aka yi sai dai in wani abu ya gitto na a ci abinci ko a yi sallah ko a yi bacci shi ne kawai amma za a ga mutum ko tafiya yake karatu yake yi ai malam wani Eh.
lokaci in karatu ya shiga jikin mutum kuma Eh.
ka so ka kai wani wuri har da lokacin sallah ya sai ka ji kamar sai ka ji kamar kakkata shi to kaga ya fara shiga jiki kenan to irin wannan yanzu duk yadda aka yi baka kosawa baka gajiya kuma kwakwalwarka ba ta nauyi Eh, su ma yara kawai dai saboda ana dan training din su ne eh har abin ya zo ya bi jikinsu wallahi malam kuma mu yi kokari mu ta mai da hankalin yara ga sana'a sana'a eh wannan cikin abin da aka tsere mana Eh, kada a nuna ma yaro fa yana boko ne don ya samu aiki a a nuna mai kawai ma yana yi nema don ya ilmantu Eh, amma gaskiya sana'a ita ce kamata a maida mata hankali Eh, Allah ya samu dace muna da kalubale gaskiya Eh, amma dai za mu yi tsari ta fito da wani abin nan amma dai bokon nan kam sai a hankali yanzu ina iya tuna sanda mu- muna jami'a mun shiga wani mun shiga tare da wani ɗalibi ɗan jigawa ne wallahi malam mahaddacin ƙur'ani ne amma ko da ma ha gama jami'an nan ko hizo goma bai da ko hizo goma bai da wallahi duk boko ya rushe haddan yanzu da Allah shi boko bai zama mai musiba ba boko haram
Eh, to ai irin waɗanga illolin yana cikin abin da su waɗancan mabiyawancinsu suna da kyakkyawan manufa suka kalla su ko sai suka yi kwandemin ɗin abin gaba ɗaya madadin su ce a fito a yi wani tsari wallahi malam eh, mahaddacin ƙur'ani ne har musabaka yana amma ko da mun hagama shekarun nan hudu ko shida ne dan an haɗu da corona da yajin aiki ko hizo goma bai da ya ce wallahi malam na ƙara buku ka amma na samu matsala
ya yi koma
Eh, ga takarda babu ƙur'ani Eh, to kaga yanzu shi wani uzuri na zai ba Allah to ka gani to irin wayan ga matsaloli suna nan da yawa ba suna nan da yawa to wannan gaga ma dan jami'a ba eh yace yanzu ban- ban san ranar da zan dawo da wannan hardar ba tunda matsaloli sun yawa ga talauci aikin ma ba bai- ba samu ba har yanzu to me amfanin shi nan sai da wani amfani a ƙur'ani wasa na to irin wayan ga matsalolin suna nan da yawa to ga wanda shi ya ma fara karatun addini kenan to ga abin da abin ya sababa eh ko ba don ko ba don kokarin ɗaya a yi ta har da don a ci jaraba bai eh, bai da lokacin muraja'a bai da lokacin tilawa boko ya canyi saboda in bai bashi wannan kulawa ba kuma haɗuwa zai yi rifitin za a yi mai Dan- dan jigawa ne akwai matasan da sun kai shekara kusan arba'in Mm.
wanda bai karanta izu biyu Ah, suna nan da yawa izu biyu karanta ma su Su- suna nan da yawa suna nan da yawa Eh, akwai matsaloli gaskiya wallahi aishin su haga malaman da ba su yadda yaron su ya boko Eh, to wasu ba a fahimce su ba da yake su ko sun tsaurara da yawa Eh, madadin in ba ku sashe to a- a gayyato malamai a koya mutum da ilimi ne shi ilimi ba a inkarin shi kowane iri ne in dai karatu ne ba a yi sai ku yi naku tsari ka gani tunda abu abin da baka iya kawar da shi to kamata ya ka zo da naka tsarin eh tunda ko ka ce kar a yi bayyewa ba a sauraron ka Allah ya samu dace eh bari mu shiga wasu littattafan daga baya za mu duba wannan matsala insha Allah to ba ba damuwa Allah ya yarda insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله